ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بركة ملساك سادوا هنا مسلاتي بتارك البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقلن كيا أشكي وننقلي نكنو ونن يمتشي نجمع ونن يمتشي نأسبر yau sha bakwai ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan tara miladiya ta 2021 wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar abu ahmad az-zabidi rahimahullahu ta'ala ahmad ibn abdul latif az-zabidi rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasinmu na 194 a wannan littafin kuma muna cikin sharhin hadisin Ka'ab ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu malamin zaka dan saki karanta mana shi saboda mu karasa sauran masail da suke ciki
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قم فاقضه
ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد أنكر أولك كعب بن مالك شيكي بار الأبار yake cewa annahu taqada ibnu abi hadrat yani ibnu abi hadrat shine abdullahi ibnu abi hadrat radiyallahu anhu ya biya shi bashin sa da yake bin sa a masallaci fartafa'at aswatuhuma miliyoyin su suka daga suka yi sama hatta sami'aha ko sami'ahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyo su wa huwa fi baitihi alhalin yana gidansa فخرج إليهما سيفتو زوا غريسو حتى كشف السجف حجرته هر ياي لابلن داكنسا فنادى يكرا يا كعب ce ya kai ka'abu qala labbaika ya rasulullah yace an sawarka bayan an sawarka ya ma'aikin Allah qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa da' min dainika hadha sarayar da wani abu kamar haka daga cikin bashinka wa auma'a ilaihi ay shatar ya nuna masa wato rabi qala ka'ab ibn malik yace laqad fa'altu ya rasulullah an gama ya ma'aikin Allah qala annabi yace qum kai kuma tashi faqdhihi ka biya shi wani hadisi mun sharhin sa da ma'anarsa da kuma mas'ala guda biyu wanda muka yi bayani akan akan su mas'alar at-taqadi shine abinda imam al-bukhari yayi babi akan sa shine ne in ka biya wani ya biya ka bashin ka amma a masallaci wannan ya halatta ko bai halatta ba mas'ala ta biyu al-qada fil masjid yin hukunci ko alƙalanci ko shari'a a cikin masallaci mai malamai suka faɗa akan wannan mun yi magana akan mas'ala ta ta uku da kuma ta dace da tambihin dan uwa malam nura abu huraira game da daga murya a masallaci ita ce matsala ta uku saboda haka malam nura ya walittaka ya canki ya nuna karama so matsalar mu ta uku daman wannan ne ita ce halaccin daga murya a masallaci ana daga murya a masallaci ko ba a dagawa ya halatta ko bai halatta ba wadda ita ce matsala ta uku wadda za mu ga a cikin wani hadisi wa ƙadir ta fa'at aswatuhuma suna ta jayayya kowa ya daga murya akan dan uwansa wanda ya faɗa wanda ya faɗa al-imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi kamar yadda muka faɗa a lokacin da muka yi takhrijin hadisin ya sake maimaita wannan hadisi a ƙarƙanan cikin kitabul masajid a ƙarƙashin babin babu raf'is sauti fil masjid babin da yake magana akan hukuncin daga murya a cikin masallaci imam al-bukhari sai ya koro hadisi da sanadinsa daga as-sa'ib ibn yazid radiyallahu anhu yake cewa sa'ib ibn zaid yake cewa kuntu qa'iman fil masjidi fa hasabani rajulun ina tsaye a cikin masallaci ina nufin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa hasabani rajulun sai naji wani mutum ya jefe ni da tsakuwa fa nazartu ina juyawa in ga wane ne fa idza huwa umar ibn al-khattab sai naga umar ne dan khattab radiyallahu ta'ala anhu lokacin yana khalifa sai daga shi ne ya jeho ni haka da tsakuwa ina jan hankali na fa'tini sai ya ce da ni izhab fa'tini bi hadaini je ka zo min da mutanen can guda biyu wato akwai wasu mutane cikin masallacin guda biyu da ya jiyo su suna daga murya sai ya ce ka je ka zo min da su yace ya je ya zo da su gaban sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu qala sayyidina Umar yace da su man antuma ku kuma su wane ne au min aina antuma ko kuma ce daga ina kuke qala min ahli ta'if suka ce mu daga ta'ifa muke wato makotan makani sai da wani ce law kuntuma min ahli albalad la auja'tukuma da a ce yan gari ne ku naji ku kuke irin wannan daga murya a masallaci da kun sha bulala tarfa'ani aswatikuma fi masjidi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzu kowa rika daga miryar ku haka a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shine hadisin da Imam Bukhari ya kawo bayan yayi babin daga mirya a masallaci sai kuma ya biyo shi da babin hadisin ka sai ka kuma wannan hadisi na biyu da muke karantawa shi kuma a ciki gashi an daga mirya a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya fito yayi yayi shari'a to shine ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa isharar da ibnu hajar da imam bukhari yake da wannan tarjumar shine yayi maka nuni zuwa ga sabani da aka samu na hukuncin haka wato akwai hadisai guda biyu ɗaya hadisi daga aikin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu gashi yana cewa ma zai yi ma wasu bulala da a ce yan gari ne amma kasance wasu baki sun ci alfarmar bakunta abinda suka yi bai dace ba sannan ga kuma hadisi marfu'i na Ka'ab ibn Malik sun daga miryar su a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama annabi kuma ya jiyo su har ya fito yayi musu sulhu to shine ibn Hajar yake cewa ishara ce shi al-Imam al-Bukhari yake yi da wannan da cewa akwai sabani game da haka الإمام مالك عليه رحمة الله كرهه مطلقا سواء كان في العلم أو في غيره yana ganin kar a daga murya a masallaci ko da wajen karantarwa ce ko da wajen karantarwa ce ballantana abin da ba karantarwa ba amma wasu daga cikin malamai su kuma sun saba masa sun rarrabe wato sun bambanci tsakanin abin da za a yi shi da wata manufa mai kyau ta duniya ko ta addini wannan babu laifi don an ɗaga murya saboda waɗanda suke wajen su ji abin da ake faɗa ko kuma manufa ta rayuwa wani taro da ake yi da ya shafi rayuwar al'umma suka ce wannan babu laifi amma abin da ba shi da fa'ida kawai hayaniya ce da musun banza da surutun banza ce ce ku ce marasa kan gado suka ce wannan baya halatta alƙadi iyad alaihi rahmatullah a cikin ikmalul mu'lim sharhi sai muslim yake cewa zahaba malikun fi jama'atin min ahli ilmi ila karahati raf'i sauti fil masjidi fil ilmi wa fi ghairi ce imamu malik da wasu malamai sun tafi akan cewa makaruhi ne daga murya a masallaci sawa'un gurin karatu ko wani abu qala al imam malik ma yake cewa mali lil ilmi turfa'u fihi al aswat me yasa za a daga murya dan ana karantarwa amma abu hanifa abu hanifa an-nu'man ibn thabit da almajiransa da kuma Muhammad ibn Maslama daga cikin malaman Malikiya su kuma suna ganin cewa idan shari'a ce ake a masallaci ko karantarwa ce ake a masallaci babu laifi a daga miliya yanzu ba za a yi shari'a ba dole ne sai ɗaya ya daga miliya ɗaya kuma sai an samu sabai yiwa ka ce su yi ga masu husuma guda biyu masu jayayya a tsakaninsu su biyu a gabanka kuma ka iya cewa kowa ya rika magana a hankali sanyi sanyi ba za ka iya ba dole wani sai ya daga muryarsa sanda zai daga muryarsa ba san sanda bai san sanda zai zai yi ba to suka ce su suka ce babu laifi dan mutun yayi wannan wa ghairi zalika mimma yuhtaju ilayhi nas da dukkan abinda mutane sai sun bukaci an daga murya li'annahu mujtama'uhum suka ce saboda masallaci ne matattararsu wala budda lahum minhu kuma ba inda za su je su daro sai anan saboda kada a ce an hana musu wannan zai zama akwai matsawa ibnu abi khaisama mai littafin at-tarikh ahmad ibnu zuhair ibnu harb ibnu abi khaisama ya fitar da riwaya daga malamin sa ibrahim ibn bashar daga sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna yake cewa wata rana ya wuce ta masallaci ya ga abu hanifa alaihi rahmatullah shi da almajiransa suna ta tattaunawa ta ilimi kowa ya daga muryarsa a masallaci abu hanifa da almajiransa suna tattaunawa ta ilimi kowa ya daga muryarsa wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai shi abu sufyan ibn uyayna sai yake cewa ya aba hanifa hadha fil masjid was sautu la yanbaghi an yurfa fihi a masallaci kuke fa bai dace ku daga murya a cikin sa ba abu abu hanifa sai ce wa sufyan ibn uyayna da'hum gale su fa innahum la yafhamuna illa bi hadha in ba mun daga murya ba ba su fahimta ba saboda kaga shi a nashi mazhabar babu laifi in hajan karatu ne a daga murya saboda ba in ba haka ba za a ji ba karatun da muka yi har karewa daga murya ma har da wani kare-kare aka yi in bai ba a ce ba a je a dan karo ta uhu a rage to ba da haka ba ina za a jiyo al'imam al-bukhari alaihi rahmatullahi a wancan babi da muka ambata ya kawo hadisin umar ibn al-khattab wanda yake nuna hani ya kawo hadisin ka'ab wanda shi ne hadisin da muke karatu a cikinsa shi kuma wanda yake nuna rashin hani don ya nuna cewa inda ake hanawar ana hanawa a inda ake daga murya mara amfani kamar wannan da kuke yi bayan an gama sallah wace malam nura yake muku nasiha a kanta ba ta da wani amfani ba karantar da wani kake ba ba fahimtar da wani kake ba ba wani abu mai fa'ida ce mutane suke so su ji da gari kake yi ba so kaga shine dalilin da yasa Imam Bukhari ya ka hadisan guda biyu ɗaya na Umar da nuna maka cewa abinda zai kasance a masallaci na daga murya kuma ya zanto baya da wani amfani to ka ayi shi yafi rashin yin saka ruhi ne in kuma mai amfani ne wannan babu komai bukata ce ta sa haka kamar abin da ya faru tsakanin Ka'ab da Abdullahi ibn Abi Hadrat bukata ce ta sa muryar kowa ta yi sama wanda yana neman a biya shi bashin sa wanda yana neman a dan ƙara tsahirta masa kowa yana faɗar dalilansa da hujjarsa har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo su ya ya fito musu sulhu akwai hadisai da suka zo daban-daban wanda suke hani karara akan kada a daga murya a masallaci amma hadisai ne masu launin gaske masu launin gaske ibnu maja ya fitar da wasu daga ciki to koda a ce wasu daga cikin su sun inganta an samu wani malami ya inganta wani daga cikin hadisan hani din nan to za mu karkatar da hadisin ne zuwa ga ma'anar hadisin Umar cewa idan ya zanto daga murya ce wacce ba ta da amfani daga muryar da za a yi ta a inda ba ta da amfani ko ta zanto babu maslaha su kuma hadisan da suka zo suke nuna halaccin yin haka kamar hadisin Ka'ab shi kuma zamu dora shi akan daga muryar da take da maslaha a cikin sa Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari a wani gurin a cikin fatul bari mujalladin ɗaya shafi na 551 da 52 yake cewa al-muhallab ibn abi sufra yake cewa law kana raf'u as-sawt fi al-masjid la yajuzu yana ta'liqi kan wannan hadisin namu ce da a ce daga murya a masallaci kwata-kwata bata halatta ba lama tarakahu man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da annabi bai hana su ba da annabi bai kyale su ba wala bayyana lahu ma zalika da ya musu bayani da sai ce wannan kuma daga muryar da kuke yi ko kusan ba kyau ba ko kusan masallaci ne sai ya zanto bai musu ma wannan maganar ba al-hafiz ibnu hajar al-asqalani yace tana yiwa wanda zai hana abin kwata-kwata kamar irin maliku da makaman da masu mara masa baya su ce ai tana yiwa yayi hanin tun farko saboda haka ya gaba sai ya sake tuna musu ba sun san da hanin don haka sai ya bi hanyar da zai sa su yi shiru bukata ta samu shi ne hanyar ya sa su su yi sulhu in suka yi sulhu a nahayi ne kuma ta dakata kenan daga murya ta tsaya haka bai sake maimaita musu abin da ya abin nan ba ma'ar rajih shi ne maganar masu cewa a bambance tsakanin abin da yake da maslaha da wanda ba da maslaha daga murya a masallaci idan da maslaha kamar karantarwa ko wani bayani ko za ka yi tambaya misali kana nesa sai ka daga murya ka an ji ka wannan babu babu komai annabi sallallahu alaihi wasallam hudu ba hudu min sadu sai ya daga murya kana hu munziru jaysh ka ce ma yana gargadin wani wata runduna ce ko yana bada gargadi akan wata runduna da za ta kawo hari murya sai ta yi sama ta yi sama lokacin fuskar sama ta yi ja sauran duk yana nuna in akwai bukatar daga murya wannan babu komai amma idan babu to maganar karhanci tana nan baya dacewa a rika daga murya a masallaci cikin abin da bai da wani amfani to ne ce mas'ala ta uku mas'ala ta hudu a cikin wani hadisi ita ce nuni da hannu yana tsayuwa a matsayin magana da baka firici da baka idan har an fahimci abin da mutum ya nuna da hannun nasa domin wannan nuni yana nuna yana bayyana ma'anar abin da yake so ya faɗa ne sauraka in har ya yi nuni da hannunsa kuma abin da yake so ya faɗa ɗin ya bayyana a cikin nuninsa aka fahimta shi ke na wannan nunin daidai yake da ya yi firici kamar ya yi firici ko ya rubuta don haka kaga ashe kurma abin nan gwebe zai iya ba da shaida ya ga abin da ya faru a kirawo shugaban alkali ya yi bayani da ishara da nuni aka fahimci mai yake nufi za ta iya zama karɓaɓɓiya shaidarsa duk da cewa bai furta da bakinsa ba da haruffansa ba amma dai an gane da nunin da ya yi abin da yake nufi haka nan rantsuwarsa ma in yi rantsuwa ya haka to ta yi aka je aka ce to ko ka ka shaidu ko ka rantsi baya da shaida sai ka ci to rantsi sai ya haka ya haka ya haka an fahimci rantsuwar ya yi ga da wani ya tibiri ce wala bai da wani rantsuwar ba ba bai faɗa Allah ba haka nan li'aninsa in aka je yana tuhumar matarsa ya ga wajen li'ani zai rantsuwa har guda biyar sanar da Allah ya faɗa to wani rantsuwar guda biyar ko rantsuwa guda hudu cike da yi wa kansa kiran abin nan fushin Allah to kaga abin nan da la'antar Allah to kaga wannan ba zai yi furta su da baki ba sai dai ishara da hannu to in yayi tayi haka nan sauran dukkan wasu harkokin mu'amala sai yarjejeniyarsa da sauransu don abin da ya ishara aka fahimta to wannan ishara daidai take da ya furta da bakinsa hujja anan shine isharar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yace a cikin hadisin wa auma ilaihi ay ay shatr wannan gabar da aka faɗa da cewa ya ce masa da anka haza rage wannan wannan ɗin yana nufin rabin to amma kuma ba faɗar ta yi rabi ba wata ishara ya masa da take nuna ya fahimci rabin ake nufi shi kenan kuma sai sulhun ya tafi a haka to wanda yake nuna ishara isharar in ta fito ma daga bakin wanda yake da ikon ya yi firci kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ba kurma bane ba bebe bane lafiyayye ne cikakke kuma yana da iko a lokacin ya ce rage masa sarayen masa da rabi amma bai faɗi rabin ba sai nuna rabin da hannu daga nesa kuma aka karɓi wannan a matsayin cewa ta yi a cikin duk al'amuran addini ana iya karɓar wannan kamar abin da ya sha fatawa da ishara wannan duk ina jin muyi bayaninsa a kitabul ilm taƙila muyi bayanin wannan to wannan su ne matsaloli daga cikin hadisi akwai wasu fawa'id ƙarƙashin wannan hadisi kamar cewa shugaba ko alƙali yana iya cewa masu rigima su je su sulhu su tare akan kai shari'a gaban alkali sai ce to amma ku je ku sulhunta a wajen kotu ko shi ya tsaye shige gaba ma a yi sulhu amma ba a cikin kotu ba wanda duk ya halatta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam anan sulhu yayi musu ishara da shi ala jihatil irshad ala jihatil irshad wan najm ba wai ya tilasta musu ba cewa dole ku yi sulhu a ya ba su shawara ne ya musu wato hannunka mai sanda akan cewa su yi sulhu sulhun zai fi kuma a nan an yi sulhu alal ikrar akwai as-sulhu alal ikrar akwai as-sulhu alal inkar kaga malamai suna magana akan sa as-sulhu alal ikrar shine azo da wanda ake ra'awa akan sa wato wanda ake kai ake kara ce gashi gashi kaza din sa ne nawa ne a hannun sa kuma yadda an gane ya yadda cewa eh ana bin shi wannan kudin kaga ya ikrari da abinda ake tuhumar sa da shi bai musa ba to shi kenan ya halatta a yi sulhu a nan ce to tun da kayan daina abin ka wannan kudin ku je ku sasanta shi ne sulhu alal ikrar sulhu alal inkar ya zo yana cewa ina bin sa bashi shi kuma yana cewa ba ka bina ko kuma ina bin sa bashi dubu ɗari yana cewa dubu hamsin kake bina kaga akwai inkari a nan to sulhu alal inkar zai yi ko kuma a'a ba zai yi ba malamai sun ce zai yi in har sun yi sulhu sun yi sulhun amma daga cikin malamai kamar imam shafi'i shi da cewa ba zai yi sulhu alal inkar ba domin sulhu alal inkar kai ka zo ka ce ina binka ni na zo na ce ina binka dubu ɗari kai ka ce ba na binka dubu hamsin nake binka to in muka karɓi na karɓi sulhu a haka ko dai daman ƙarya ne maka ba na bin naka kukuri na maka ƙarya haka na cutar da kai ko kuma a'a gaskiya na faɗa kai kuma ka hana ni kuɗi na ka ƙaryata abin da nake binka dan me zaka ci kuɗi na akan haka saboda haka yana ganin a ta kowace fuska akwai abin da yake ba daidai ba ko dai a cutar da shi wanda ya yi da'awa ko a cutar da wanda aka kai wato ƙara saboda haka shi cewa dole ne sai an yarda tukunna to amma dai wannan sabanin sauran malamai ne Abu Hanifa da Imam Malik da Al-Hasan al-Basri duk sun halatta yin sulhu alal inkar Shafi'i shine yake cewa sulhu alal inkar batil shi da Abdurrahman Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla idan muka dubi wannan kes din na Ka'ab ibn Malik da ibn Abi Hadrat zamu ga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shari'a yayi ba ba alƙalanci musu ba sulhu yayi musu ba alƙalanci tunda anan zamu kula ba a cika irin ka'idojin da ake bi wajen alƙalanci domin alƙalanci za a bi sai an kawo shi sai an fara tabbatar da da bashin tukunna an fara tabbatar da kes din an nemi bashin da kake bin sa ya tabbata da sauran abubuwa amma da yake sulhu ne da annabi sallallahu alaihi bai tsaya wannan bincike ba sanan daga cikin abin da zamu fahimta daga wannan hadisi akwai ash-shafa'a ila sahibil haqqi ash-shafa'a ila sahibil haqqi wanda yake da haƙƙi ana iya neman alfarma a wajen sa annabi sallallahu alaihi ya nemi alfarma a wajen shi wannan Ka'ab ibn Malik kuma yayi masa sannan kuma islahi tsakanin masu husuma guda biyu da shiga tsakaninsu wannan abu ne mai kyau sannan kuma mutum ya karbi neman alfarmar wani babba musamman ma a cikin abin da ba saban Allah ba shi ma wani abu ne mai kyau sannan abin da za mu ƙara da shi shi ne wato abin da yake ƙara fito da irin bayyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi a cikin kowane abu ko da abin da ya shafi maslaha ta rayuwa da zarar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga abin da yake ganin ya kamata a yi to zaka ga cewa sautari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna miƙa wuya su bar buƙatar su su bi ta annabi sallallahu alaihi wa sallam bismillah
famata fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anhu faqalu mata faqala afala kuntum adhantumunni an adhantumuni bihi dulluni ala qabrihi aw qala qabriha فأتى قبره فصلى عليه
أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا, أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبرها فسلى عليها هناك فأتى قبره فسلى عليه daga abu hurairah radiyallahu anhu yace wani mutum aswad bakar fata aw imra'atan sauda ko kuma wata mata bakar fata kana yaqumu almasjida shi mutumin ne yana sharar masallaci famata sai ya mutu masallaci wato masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam famata sai ya rasu fasala annabi sallallahu alaihi wasallam anhu annabi sai bai ganshi ba sai ya tambaya akan sa ina yake faqalu mata suka ce ai ya rasu قال أفلا كنت آذنتموني به me yasa ba za ku sanar da ni da rasuwarsa ba wato in fito a yi masa jana'iza tare dulluni ala qabrihi ku nuna min kabarinsa aw qala qabriha ko kuma in mace ce ya ce kabarinta fa ata qabraha fa salla alaiha nabi yazo kabarinta ya mata salla daga baya wani hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabus salah babu kansil masjidi babun sharar masallaci sannan ya kuma fitar da shi a kitabus sala babul khadami fil masjid samun masu hidimar masallaci sannan ya fitar da shi a kitabul janais babus salati ala alqabri ba'da dafni babin da yake magana akan sallah a makabarta akan kabari bayan an binne mamaci sannan imam muslim ya fitar da shi fi kitabus sala haka na abu dawud shi ma a kitabus a kitabus a kitabul janais babus salati ala alqabr hakanan ibn maja shi ma fitar da shi a cikin janaiz babu salati ala alqabr hakanan imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad a wajen gurare guda uku hudu sannan at-tayalisi a cikin musnad dinsa shi ma abu abu ya'la shi ma al-musnad al-baghawi a sharh as-sunnah ibn khuzaima a cikin sahih ibn al-baihaqi da wasu da dama daga cikin malamai al-imam malik ya kawo shi a muwadda amma mursalan ya kashi a kitabul janaiz babu takbiri alal jana'is babin da yake magana akan adadin kabarbari da za a yi wa jana'iza ya kashi ta hanyar ibnu shihab wato malamin sa muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri daga abu umama ibn sahal ibn hunayf abu umama ibn sahal ibn hunayf ba wasu daga cikin malamai sun isnadin sa cewa daga abi umama ibn sahal ibn hunayf an sahal ibn hunayf wannan shine takhrijin hadisin hadisin yana magana akan wata mata baiwar Allah ko wani mutum namiji wanda suke yake shara ko take sharar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam almasjid anan al-ahdiyya ce masallacin sa sallallahu alaihi wasallama kai mai mace da take hidima ko kuma namiji da yake hidima a riwayar an samu taraddudi wato kai komo wajen tantance mace ce ko namiji ne mace ce ko namiji ne wata riwaya ce rajulan aswad wato bakar fata wace bakar fata nan fadar bakar fata saboda bakar fata ba su da yawa a lokacin yan tsirari ne saboda akwai wani abin da fadarsa zai zama ya jawo hankali a fahimci cewa wani ne na musamman abin ya faru a kansa duk sanda ya zanto wani abu wanda ba shi da yawa a cikin mutane an fi kwatance an fi kwatance da shi to sannan kuma a jawo maka hankali cewa musulunci wani addini ne wanda bai san wani labariyar launin fata ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba kowa darajarsa ko daga ina yake kowace irin jinsiya yake da ita ko da irin kama yake da ita wace halitta Allah ya masa duk a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam inna akramakum indallahi atqakum kuma har ila yau mu fahimci wannan duk kafin ma mu zo kan sun kara bin mu fahimci cewa addinin musulunci mu ma mun ba da gudunmawa a cikin sa tun a farko saboda ka ba wa kawai muka tsanduma ba a tun can daman da mu aka fara saboda ka faɗar bakar fatar mu yayi mana kasan akwai waɗanda suke ta mita irin masu son sai sun zagi hadisai da malaman hadisai ce ka gama ƙabilanci ne cikin hadisansu wai an zo haka ta sai ce bakar fata amma ba a ce farar fata to ai farfata shine al'asr su suke da yawa me yasa in haka ne duk hadisi sai an faɗi farfata amma farfata ba yawa saboda in an tashi sai a faɗe su kuma mu faɗar su din ya mana amfani kaga ba wanda zai zo ya dauke mu shigo mu shigo mu ai wani ga wasu gayyar ɗus su ɗin saboda haka mu ya yi mana daidai ya zo da namiji ne ko mace ne to alama shak shakkar tantance namiji ne ko mace ne daga sabit ibn aslam al-bunani sabit ibn aslam al-bunani shi ya zuwa hadisi daga abi rafi shi kuma daga abu huraira wanda shine isnadin hadisi sabit ibn aslam al-bunani shi ya fitta hadisin daga abu rafi shi kuma abu rafi ya karbe shi daga abu huraira to wasu suna ganin shakkar wato rashin tantance namiji ne wai wanda abin ya faru akansa ko mace ce daga shi sabit ne saboda mai saboda yawa daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin daga sabit sun rawaito shi da shakkar kaga sai ke nuna cewa shakkar daga wajensa ne ba zai yi wa kowa ya ta shakka sai idan shakka ta taso daga malamin su da yake ba su hadisi shi yake kawo su akwai yiwuwar ya zama shi abu rafi' shi kansa shi ne ya yi shakkar daga wajensa sabit ya samu shakkar akwai ruwayar da imam bukhari ya fitar cikin sahihinsa ta hanyar hamad ibn zaid ita ce wani ruwayar da muke kanta an abi rafi annam ra'atan aw rajulan haka yace annam ra'atan aw rajulan kanat taqummu almasjida wala urahu illa imra'atan yace kai na fita tammace ce ba ba ba namiji bane to yafi karkata akan cewa mace ce ibnu Khuzaima a cikin littafinsa ya fitar da hadisin da salsalarsa daga Hammad ibn Salama daga Thabit ibn Aslam daga Abi Rafi daga Abu Huraira sai ya ce inna imra'atan sauda ba tare da shakka ba an san kuma cewa Hammad ibn Salama yana daga cikin waɗanda suka fi kowa kiyaye hadisin Thabit ibn Anas saboda haka akwai riwaya da take nuna cewa Thabit din yana da wato tabbacin a wani lokaci yana da tabbacin cewa mace ce ba namiji ba hakanan ibn khuzaima ya fitar da shi ta hanyar muhammad ibn ja'far an al'ala ibn abdurrahman an abihi an abi huraira abdurrahman ibn yaqub an abihi an abi huraira anna imra'atan shi ma ce wata mace kanat taltaqitu al-khiraqa wal-idana min al-masjid tana tsitsince wato abinan tana tsitsince kyalle tsummokara da kuma kirare daga masallaci kaga shi ma a wannan ruwaya tashi wannan wata ruwaya ce ba ruwayar sabit ba wata ruwaya ce daban daga abu huraira ita ce ruwayar al'ala ibn abdurrahman an abihi an abi huraira yana da cikin asali da ake cewa hasana to kaga anan shi ma ya tabbata cewa mace ce sauraka abinda ruwaya ta fi nunawa ko ta fi ƙarfi a kai cewa mace ce ba namiji ba mace ce mai sharar masallacin ba namiji ba al'imamul bai haƙi a cikin sunan kubra ya fitar da ruwaya daga ibn humayd muhammad ibn humayd al-razi daga mihran ibn abi umar daga abu sinan sa'id ibn sinan al-shaibani daga alqamat ibn marsad daga ibnu buraida daga babansa buraida buraidatul aslami buraidatul aslami yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta gaban wani kabari sabo wato ba a dade da binne shi ba tare da shi akwai abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qabru man hadha wannan kuma kabarin wane ne sai sayyidina abubakar ya ce ya rasulullahi hadhihi ummu mihjan أقبر أم محجنشي كانت مولعة بلقط القذى من المسجد مچچي da ta damu kwarai wajen ta ga ta share masallaci kalkal duk kazanta da take masallaci ta ga tana tsince ta ta rasu annabi ce afala azantumuni isa ba ku sanar da ni ba qalu sai suka ce kunta na'iman fakarihna an nuhayyijak dare abin ya faru muka ga bai dace cikin dare mu taso ka ba qala fala taf'alu da cika ku sake haka fa inna salati ala mautakum nurun lahum fi quburihim sallar da nake yawa mamatan ku haske ne a kaburburan su anan take fa saffa ashabahu fa salla alaiha yace to sahabbai ku yi sahu suka yi sahu ya sake mata sallah wani hadisi ibnu hajar al-asqalani ya hassana shi cikin fathul bari da cewa isnadin sa akwai Muhammad ibn Humayd ar-Razi wanda yana da rauni shi yasa Ibn Rajab a cikin fathul bari shi kuma ya ya raunana sanadin sa a cikin wannan riwaya zamu ga an fito da sunan macen ala akalla an fito da alkunyar ta cewa ummu mihjan ake ce mata wannan mace mata bakar fata sunanta ummu mihjan kuma wanda ya ansa wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayarsa shine sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala akwai ruwaya daga a cikin kitabu sawabil a'mal na abu shaykh al-asbahani da ibnu rajab al-hanbali ya kawo ruwayar da za ta ƙara ƙarfafar sunan ita wannan mace cewa ummu mahjan wannan ruwayar ya kawo ta daga ubayd ibnu marzuq yake cewa a madina akwai wata mata da ake ce mata ummu mahjan kanat taqumu al-masjid tana yi tana share masallaci famatat sai ta rasu فلم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بي سن تارسو با فمر على قبرها سي وجي تقبرنتا فقال سي ما هذا القبر وانا سابن قبر فا نوايه سي سكا ce masa ummi mihjanci sai ce allati kanat taqumu almasjid matan nan da take share masallaci qalu na'am suka ce eh ita fa sai ce to mutane ai sahu akai sahu yayi mata sallah sai ya ce a cikin wani ruwaya ya ce ayyul amali wajatti afdal wato kamar yake mata magana cewa wani aiki kika samu ya fi miki kowanne bayan mutuwarki qalu ya rasulullahi atasma ce ya rasulullahi tana jin ka ne qala ce ma antum bi asma minha ba ku fita jina ba to a ciki yake cewa ta ba da ansa cewa qammul masjid sharan masallacin nan shi yafi komai mun a cikin abin nan ibn rajab yace wannan riwaya ce mursal gharib kuma shi wanda ya ruwaito ta ubayd ibn marzuq ban sami tarjumar sa ba a mu ga imam al-bukhari a cikin babin da yayi yayi magana akan cewa zai zai yi magana akan babi da yake magana akan sharan masallaci da da tsince kirare da da tsummukara to amma ruwaya da ya kawo ba magana tsince kirare da tsummukara akwai magana sharan kana taqumul masjid akwai magana sharan masallaci amma ba maganar abin nan tsince tsince tsummukara ko kuma tsince kirare babu a ciki to ina ya samu wannan har hadisin da yake hadisin da ya kawo babu wannan to shine ibnu hajar yake cewa abin da ya fahimta shine wani lokaci imam al-bukhari yakan yi babi ya faɗi wasu hukunce-hukunce a cikin babin amma hadisin da zai kawo sai ya zanto bai yi ishara zuwa ga wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen da ya ambata ba don ya maka ishara zuwa ga cewa shi wannan hadisin akwai wasu hanyoyinsa da suka zo ko da ba su cika sharaɗinsa ba shi amma sun kunshi bayanin waɗannan hukunce-hukuncen saboda wannan babin tarjamar da ya yi don ya ishara ne zuwa ga waɗancan hanyoyi da bai fitar da su a cikin littafinsa ba amma suna ɗauke da wannan hukuncin wannan daga cikin fiqhul bukhari da yake cewa fi tarajumihi fiqhun fiqhun bukhari da yake fitowa a cikin babi babi da yake kullawa a cikin littafinsa ga waɗanda suke da fahimta suke da ilimi suna gane wannan cewa zaka ga ya kawo babi amma hadisin da zaka kawo sai ga bai kunshi dukkan abin da babin yake ba gana akan sa ba albabu a'ammu min min ad-dalil dalil sai zama akhas min al-madlul to suka ce dalili saboda akwai hanyoyin da suka zo da maganar wannan tsintar tsince wasu yan tsumokara ko kuma wasu yan kirare daga cikin masallaci kamar yadda ya gabata a ruwayar ibnu al'ala ibnu abdurrahman an abihi an abi huraira cewa kanat taltaqitu al-khiraqa wal idan min al-masjid tana cikin sahih ibn khuzaimah ce dariqa ce hasan sinadi ne hasan haka na hadisin buraida برية الأسلمي كانت مولعة بلقط القذى من المسجد تاكسن شيء ما تشي بداموا قري لغسكي وجن تكتا tsaftace masallaci a cikin ruwayar a cikin wata ruwaya ta Imam Muslim wanda ya kawo ta hanyar Abu Kamil al-Jahdari Husayn ibn Fadl da ta hanyar Abu Rabi az-Zahrani dukkaninsu daga Hammad ibn Zaid haka nan Tayalisi ya fitar da isa ta hanyar Abu Amir Salih ibn Rustum al-Khazzaz sannan ya fitar da ita ta hanyar Hammad ibn Zaid ibn Hibban ya fitar da ita ta hanyar Hammad ibn Salama sannan albayhaqi shi ma ya fitar da ita ta hanyar hammad ibn salama waɗannan guda uku hammad ibn zaid da hammad ibn salama da salih ibn rustum duk suka ruwaito hadisin daga thabit daga abu rafi daga abu huraira a ƙarshen hadisin sai suka ƙara sai ƙara da cewa inna hadhihi alqubura annabi ce waɗannan kaburburan mamlu'atun zulmatan ala ahliha cike suke da duhu ga mutanen cikin su wato waɗannan kaburburan duhu kirin ne ga mutanen cikin su wa inna allaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim amma Allah yana haskaka musu su ta hanyar yi musu sallah ta hanyar sallar da zan musu yana gaya musu me yasa in an yi rasuwa ba za su gaya masa ba saboda su samu wannan tagomashi waɗannan kaburbura duhu ne sallar da zan yi wa mamaci zai zama za ta zama haske gare shi a cikin kabarinsa to wannan ruwayar wannan ƙarin ya zo a ruwayar waɗannan mutane guda uku daga thabit an abi rafi an abi huraira albayhaqi a cikin as-sunan al-kubra sai yake cewa shi yana ga wannan ƙarin dan akwai wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta gaban wani kabarin wani mutumin ya tsaya masa sallah ya faɗi wannan maganar ba wannan ruwaya ba to shi albayhaqi abin da yake faɗa yake cewa shi abin da yake ya fi rinjaye a zuciyarsa cewa wannan ƙarin da ya zo a cikin ruwayat abu rafi baya cikin wannan ruwayar baya cikin wannan ruwaya ko dai ruwaya ce ta thabit an annabi sallallahu alaihi wasallam mursala ba daga abu huraira ba ko kuma ruwayar sace daga Anas ruwaya thabit ce daga Anas kamar yanda ya kawo shi ta hanyar Khalid ibn Khidash daga daga thabit daga Anas ba daga thabit daga Abu Rafi ba wannan shine abin da shi bai haƙi a cikin Sunan Kubra yake ganin wannan ƙarin baya cikin ruwayar Abu Rafi amma abin da zai rusa maganar bai haƙi shine mutane uku manya daga cikin almajiran thabit Hammad ibn Salama wanda shine ya cikin kowa da suka fi kowa sanin hadisin Thabit ga kuma dan uwansa Hammad ibn Zaid ibn Dirham sannan kuma ga Salih ibn Rustum Abu Amir dukkan su kuma amintattu ne manya manya sun hadu wajen ruwayar hadisin daga Thabit an Abi Rafi an Abi Hurairah da wannan karin to ne ke tabbatar maka da cewa wannan karin akwai shi a cikin ruwayar Thabit ba kari bane hadisin Anas da yake ishara zuwa gare shi shine hadisin da shi Al-Baihaqi ya fitar da Imam Ahmad ta hanyar Khalid ibn Khirash daga Hammad ibn Zaid daga Thabit daga Anas ce Annabi sallallahu alaihi wasallama marra bi qabrin yudfan ya wuce ta wajen wani kabari wato wata jana'iza ana binne ta fa qala qabru man hadha sai Annabi tambaye su kabarin waye wannan sai suka ce qabru fulan ai kabarin wani ne qala afala kuntum adantumuni me hana ba ku sanar da ni ba qala fasagharu amrahu wa haqqaruhu su kuma suna ganin al'amarin mutumin bai kai sai an fito da annabi sallallahu alaihi wasallam ba al'amarinsa dan karami ne saboda sai suka kigaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji suka masa jana'iza to fa salla alaihi ba'da ma dufin bayan an binne shi annabi masa sallah wa qala sai yace hadhihi alqubur mamlu'atun ala ahliha zulmatan wannan makaburburan cike suke da duhu ga makwanta makwanta cikin su وإن الله عز وجل لا ينورها بصلاتي عليهم أما الله سبحانه وتعالى أنا حسكك مسو كبر برن سيدة سلد نكي مسو to shi bai haƙiƙi cewa wannan ita ce asalin ruwayar ba ruwayar rafi abin abu rafi an sabit ba to amma shi da kansa kuma da ya kawo wannan ruwaya ta Anas sai ci cewa qad rawahu thabitun an abi rafi an abi huraira wa huwa mahfuzun min alwajhayn jami'an kaga ya dawo kan magana dai da ita ce ya kamata ta zama daidai wato cewa duka ruwayoyin akwai su akwai wannan akwai waccan akwai ta Anas akwai ta Abu Huraira kuma duka a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bayani dan ya gaya musu dalilin da yasa ya nemi su rika sanar da shi saboda sallar da zai yi wa mamaci ba daidai take da sallar da kowa zai masa anan ba yana da wilaya akan su yana da shugabanci akan su su talakawansa ne al'ummarsa ce kowa yana ji cewa annabi aula bil mu'minin min anfusihim aula bil mu'minina bi anfusihim annabi ya fi ya mu'minai cancantar kansu da kansu to wilayarsa akan su tafi wilayar junansu wilayar annabi sallallahu alaihi wasallam akan mu'mini tafi wilayar babansa akan kakansa akan sa dan miji akan matarsa al wila annabi tafi ta kowa sabar take da ta kowa shine aula bil mu'minina min anfusihim to saboda haka kowannen su akwai wani haƙƙinsa na annabi sallallahu alaihi wasallam ya daur sauke masa wannan wilaya da take kansa saboda haka ba daidai ne ba in ya rasu wani ya rasu ina gari ina lafiya kuma a yi jana'iza saban sani ba shi ne ce to a sanar da ni saboda dan ita sallar jana'iza kamar ina jin a wani karatu ta bayani waliyul amri shine aula bis salati alaiha in yana gurin in yana gurin wani ba zai shi sallah ba a ka'idar sallar abinan ka'idar sallar janaza in shugaba na al'umma yana gurin shine zai jata ko limamin gari yana da ba zai ja ba kowane ne ko mai matsayinsa sai in shi ya wakilta shi in shi ya wakilta shi in shi ya wakilta shi kenan ya zama wakilin abin nan in aka zo masallaci inda liman yake limamin al'imam sultanin sani masallaci mulkin sani saka ba za a ka jana'iza makarasinsa ba kuma ba da izininsa ba wani ya yi mata sallah sai in shi ne ya ce wa da shige ka yi sallah ko da sun zo da limaminsu in dai a nan ne to sai da su koma da shi in a ƙofar gida ne suka gayyaci shugaba na al'umma to shi ma dole su bashi ba su ce sun zo da limaminsu ba amma in su kaɗai ne suka gayyaci limamin gari waye waye to har yanzu wilaya ta su ce abin nan sahibur abin nan baiti abin nan sultan fi baitihi yana cikin abin nan ɗinsa ne kamar ya gayyaci liman ne gidansa ya masa walima aka zo sallah sai in ci ya la yumanna la ya ummanna أحدكم رجلا في في بيته إلا بإذنه ويا بر وصية إن دي هر أنزو إن دي إمام أبنا وصية بات أيكي با. أما إن با هكذا ذات أيكي تتشع الأصل لن سيكا با وصية سيأتون لمن سيأساولي وأنا كسكريني إن إيقوان سأ ba hurumin ikonsa ba za ka kawo wani iko ka dasa abun ba in kan ya bar wasiya kuma kuna so su kwantar zama sai tuka ku kashi masallaci ko kuma ku gaya wa liman din ku roƙe shi ku gaya wa liman ci to amma ga wata wasiya ko za a za a yi mana alfarma a yi wane ya masalla to kaga wannan ikon sa ne haƙƙin sa ne yana iya cewa wane yi amma har kawatsan ya zo zai zai shiga a ce a a ya bar wasiya ka kauce ana yin haka ni ma an taɓa mu to ba haka to mun shiga wata matsalar ma da ba kan tambaye to wannan hadisi akwai masail a cikinsa matsala ta farko ita ce wadda imam al-bukhari yayi wa babin shine kansul masajid sharan masallaci da kula da shi da tsaftace shi wani al'amari ne mai girma kwarai da gaske kamar yadda ibn rajab yake cewa fi'ilun sharif al'amari ne na sharafi al'amari na ɗaukaka gyara masallaci tsabtace shi kula da shi wanda dukkan wani wanda ya san wato girman masallaci da ladubban shari'a ba zai wasa da wannan ba kuma musamman ma manya-manyan masallatai irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran masallatai masu alfarma shi yasa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga nukhama wani ya yi tofi ya yi kaki ya tofa alƙibla inda nan shi da kansa sallallahu alaihi wasallam ya je goge ta shi da kansa zai nuna maka girman kawar da dukkan wani abin da zai ja hankali ko bai dace a same shi a masallaci ba waki ya rawaito hadisi da sanadinsa daga abdullahi ibn hantab yake cewa wata rana sai na umar yana khalifa sai na umar yana khalifa ya zo masallacin quba hawo dokinsa ya zo har masallacin ƙuba ya yi sallah raka a biyu sannan ya ce ya aufa ya kirawo shi ya ce iti ne bi jarida je kamun kararen abinan dabino to ganyen abinan rassan dabino zai hada me? eh? tankar dabino yawa ya je kawo masa tankar dabino zai yi tsintsiya ya kawo masa fahtajaza umar bi thawbihi sai na umar ya kama rigarsa ya daure a mugunsa da ita sharar uba yana khalifa saboda nuna maka cewa aiki ne na daraja na mutunci masu mutunci suka san aiki mutunci suka san san darajarsa abu asim mustaqafi muhammad ibn abi ayyub ce wata rana yana tafiya tare da imamu sha'abi abu amir amir ibn shurahil sha'abi sai ya kula cewa sha'abi kansa ƙasa suna tafiya a masallaci sai ga kansa ƙasa da ta kallon ƙasa sai ke ce ma za ta akwai kake so ka ɗauka me za ka tsinta sai ce al-mushat was-suf abun taje gashi da ake cerewa yana zubewa ko kuma suf na gashin dabbobi irin buzu da ake zuwa da shi yana shimfiɗa yana zutsiya su nake so in kwakwashi saboda yana tafiya yana kokarin yadda zai tsitsince abubuwan da yake ganin bai dace a basu a masallaci ba akwai hadisi ma'rufi hadisi mashhuri hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bina'i al-masajid fi ad-dur wa an tunazzaf wa tutayyib annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa duk unguwanni a rika samun masallatayya da sallolin khamsu salawat kuma masallatayyan nan a kula da tsaftar su kuma a rika sa musu turare annabi ne ya umarnin haɗe da haka a samu masallatai a kowace unguwa na samsu salawat kuma a rika kula da tsaftar su kuma ana sa musu turare haka nan imamu abu dawud ya fitar hadisi daga samura shi kuma ya rubuta wa ɗansa yake ce amma ba'd fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna bil masajidi an nasna'aha fi durina annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu rika gina masallatai a unguwanmu wa nusliha san'ataha kuma kyautata gininsu wato biye su yadda za su bawa za su bada ma'ana su kare mutane daga zafi daga kura daga ruwan sama daga sanyi yace wa nutahhiraha kuma ya umarce mu rika tsaftace waɗannan abin nan din waɗannan masallatan haka na a cikin as-sahihaini hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ma yake sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-buzaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuhu tofar da yawo a cikin masallaci laifi ne kaffara wannan laifin shine binne wannan wannan yawo da aka tofar wannan a lokacin su yake masallaci kamar da ka sani rairayi ne ba ba irin yadda yake nan da tiles da siminti da shimfiɗa da waye ba kaga ce ka tofa sai dai ka goge ka wanke amma ba ka binne ba kai komai ba imam muslim ya fitar da hadisi daga abu zar radiyallahu ta'ala anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce uridat alayya a'malu ummati an nuna min ayyukan al'ummata hasanuha wa sayyi'uha an nuna min kyawawan hasanaha wa sayyi'aha an nuna min kyawawan ayyukansu an nuna min munanan ayyukansu fawajadtu fi mahasini a'maliha al'adha yumatu an at-tariq sai na samu cikin kyawawan ayyukan da aka nuna min na al'ummata hadda wani abin da zai cutar akan hanya da aka kawar da shi da aka dauke shi da kan hanya mutum za a bashi lada akan wannan wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'a takunu fil masjid wala turfan daga cikin munanan ayyukan al'ummata wasu daga cikin al'ummata da aka nuna mun har da tofi kaki da mutum zai zubar a masallaci bai binne shi ba imam an-nawawi yace to kaga wannan hadisi yana nuna zahirin sai yana nuna cewa zargin ko laifin bai takaita akan wanda ya kakin kadai ba har ma wanda ya gani ya wuce to kaga abin da zai cutar ko zai zanta kazanta ce a masallaci kau da kai to kai ma abin zai shafe ka ba shi wanda ya bar kazantar shi kadai ba saboda haka yace wa kullu man ra'aha wa la yuziluha yakita bal yadkhulu fihi huwa wanda zai yi abin ya shiga wa kullu man ra'aha da wanda zai gani wa la yuziluha bi dafnin wal aw hakkin aw nahwihi ba zai gusar da wannan abin da ya gani na kazanta ba ta hanyar ya binne shi ko ya gusar da shi ko ya kankare shi ko wani abu makamancin wannan shi ma ya shiga wannan ita ce mas'ala ta farko a cikin wani hadisi da za mu tsaya anan insha Allah sai karatu na gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh